الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata biyu ga watan jumada al'akhira shekara ta 1444 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da 26 ga watan 12 shekara ta 2022 shekarar miladiya yan uwa insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu a cikin darasin littafin mai albarka littafin alkaba'ir wallafar babban malami shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah yan uwa idan ba a manta ba wancan sati da ya gabata mun ƙare bayani ne game da alkabira a salisa babban laifi na uku daga cikin laifuffukan da malam ke ƙididdigo mana daga cikin manya-manyan laifuka da addinin musulunci ya haramta su yau kuma insha Allahu ta'ala za mu shiga alkabiratun rabi'a kabira ta hudu ma'ana daga cikin manya-manyan laifuka da malam ya ɗauki alkawarin zayyano mana to za mu yi bayani ne insha Allah ta'ala a kan na hudu yau mala ya ce alkabiratun rabi'a kabira ta hudu ya ce fi tarki sala zai yi bayani ne game da barin sallah ma'ana kabira ta hudu ita ce barin sallah tarkus salati barin sallah yan uwa tarkus sala ya kasu kaso biyu akwai tarkuha بالكلية أكوي تركها بإضاعتها أكوي برن سلا قبعد متم مسلمين iyaye da kakanni amma ya daina sallah akan samu da yawa daga cikin mutane suna faɗa wannan tarko na shaidan Allah madaukakin sarki ya tsare mu kaga mutum musulmi ne amma wallahi ya daina sallah babu ruwansa da sallah akan samu to shi irin wannan hatsarinsa ya fi girma kwarai da gaske domin fatawar da sahabbai da tabi'ai da mafi yawa daga cikin malaman addinin musulunci suka tafi a kanta shine don mutumin da ya daina sallah haka kawai ya daina sallah to wannan ya bar addinin musulunci insha Allah ta'ala akwai nassoshi da zamu zo mu karanta wanda suke gaskata maganganun malaman da suka tafi akan wannan ra'ayi barin sallah na biyu shine tarkuha barin sallar bi ida'atiha ta hanyar tozarta sallar e shi ba daina yin ta yi ba amma zai yi ta ne lokacin da ya ga dama ma'ana ba zai yi ta akan lokacin da ya kamata ba idan za a yi sallar azahar zai ci gaba da harkokinsa zai ci gaba da sha'aninsa na yau da kullum sai lokacin ta ya wuce maybe ya hada ta da la'asar yayi idan aka yi sa'a kenan idan ma ba a yi sa'a ba zai bari sai ya je kwanciya ya yi su gaba daya to wannan kaga tozarta sallah ne tare da cewa yana yi amma kuma ya tozarta ta ko kuma ya kasance yakan yi ta maybe ma akan lokacinta to amma baya kiyaye sharɗanta baya kiyaye rukunanta baya kiyaye wajibanta ruku'unta da sujjadata duk baya kiyayewa wannan shi ma tozarta sallah ne kowanne ɗaya daga cikin su abu ne da yake jawo mutum matsala a rayuwarsa ta duniya da kuma lahira saboda haka waɗannan abubuwan guda biyu dukkaninsu suna shiga ƙarƙashin manya-manyan laifukan da Allah maɗaukakin sarki ya haramta sai dai ɗaya ya faɗe girma to wannan su ne abinda malam zai tattauna mana insha Allah ta'ala a cikin wannan babi da zamu karanta malam ce qala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yace fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salat wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayyan إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا wannan aya ayin uwa tana ɗaya daga cikin jerin ayoyin suratu maryam Allah maɗaukakin sarki yana bayani kafin wannan ayar yana bayani game da bayinsa nagartattu su ne annabawa da manzanni za ku ga tun daga farkon surar Allah maɗaukakin sarki ya fara bayani ne game da annabi zakariya alaihi salam annabi isa alaihi salam da mahaifiyarsa ya shiga bayani akan sauran annabawa da dama an lissafa annabawa su annabi ibrahim annabi ishaq annabi musa dan uwansa annabi haruna da sauran annabawa da allah maɗaukakin sarki ya gama jeranto an annabawa su annabi ismail alaihi salam aka tike da annabi idris alaihi salam sai allah maɗaukakin sarki ce ula'ikal ladina an'ama allahu alaihim من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا تسيبيو تدن آية فخلف من بعدهم خلف ma'ana annabawa da manzannin da Allah maɗaukakin sarki ya jero sai Allah maɗaukakin sarki ce ula'ikan ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina waɗancananka wannan jeren giya ta mutanen kirki bayan Allah nagartattu da Allah maɗaukakin sarki lissafo an'ama Allahu alaihim minan nabiyina su ne Allah maɗaukakin sarki ya yi musu ni'ima daga cikin annabawa min zurriyati adama daga cikin tsatsan annabin Allah Adam alaihi salam sai ce wa mimman hamalna ma'anuhin haka nan kuma daga cikin waɗanda muka ɗauka a cikin jirgin ruwa tare da annabi nuhu alayhi salam lokacin da Allah madaukakin sarki ya halakar da duniya gaba ɗaya to suna cikin wanda aka ɗauka aka tseratar da su shi annabi nuhu ake nufi alayhi salam sai ce wa min zurriyati ibrahima daga cikin kuma zuriya annabin Allah ibrahim alayhi salam wa min zurriyati ibrahima wa isra'ila da kuma zuriyar isra'ila wane ne isra'ila shine annabi yaqub alaihi salam eh isra'ila shine annabi yaqub alaihi salam sai Allah ya ce mimman hadaina daga cikin kuma wanda muka shiryar wajita baina muka kuma zabe su Allah ya ce irin waɗannan idza tutla alaihim ayatul rahmani duk lokacin da ake karanta musu ayoyin Allah madaukakin sarki mai rahama kharru sujdan sai kaga sun faɗi suna masu sujada ga Allah maɗaukakin sarki wa bukiyal kuma sun fashe da kuka saboda tsoron Allah irin waɗannan bayan Allah kenan sai Allah ke min ba'adihim khalfun waɗancan nagartattun bayan Allah salihan bayan Allah annabawa da manzanni fa khalafa min ba'adihim bayan su sai aka samu wasu mamaya suka maye bayan su sune khalaf wanda suka zo bayan wasu kenan da suka zo me suka yi aba'us salata abu na farko da Allah maɗaukakin sarki ya fara lissafawa daga cikin laifinsu shine aba'us salata sun tozarta sallah sun wulaƙantar da sallah sun rena sha'anin sallah ba su ɗauke ta da daraja ba shine aba'us salata sai Allah maɗaukakin sarki ce wata ba'us shahawat sannan kuma suka rinka bibiyar sha'awa sha'awar ransu wannan laifukan guda biyu da suka yi sai Allah subhanahu wata'ala ya tattara sai ce fa sawfa yalqauna ghayyan da sannu za su haɗu da asara da taɓewa da shiga wuta duk malamai sun fassara wannan ghayyan suka ce khasaratan wa nadama wasu suka ce ghayyan wadin fi jahannam wani wadi ne wani rami ne a cikin wutar jahannama duk malaman tafsiri sun fassara wannan me yasa Allah madaukakin sarki masa wannan narkon shine saboda abu na farko da ya fara lissafa shine aba'us salata tozarta sallah da suka yi to da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewa nan tozarta sallah ba ana nufin barin sallah gaba ɗaya bane a'a ba sa yin ta yadda ya kamata ne za su yi sakaci da lokacin ta suna ji suna ganin suna harkokin duniyan su kawai ai kiran sallah ai sallah a masallatai har lokacin wannan sallah ya fita suna ta suna harkokin su aba'us salata sun tozarta sallah ko kuma su yi ta yadda suka ga dama yadda suke so yadda suka tsara wa kansu ba yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko yadda ita ba wannan shi ma ya shiga cikin ma'anar aba'us salata sannan sai Allah madaukakin sarki ce watta ba'us shahawat suka kuma bibiyi soye-soyen zukatansu suka fifita son zukatansu akan abin da Allah da manzansa suke so to wannan shine sabbaba musu abu na ƙarshe shine me fasawfa yalqauna ghayyan da sannu za su shiga cikin asara da tabiwa ko kuma su shiga cikin wutar jahannama sai Allah madaukakin sarki ce illa man taba sai dai fa wanda ya tuba akwai sauran dama akwai lokaci sai Allah madaukakin sarki bil mu'minina ofar rahim yana jin kan bayinsa kwarai da gaske shi sa ce illa man taba kada ka ɗeba tsammani ko da ka tsinci kanka a cikin irin waɗancan mutane to kai albishir akwai lokaci har yanzu ka tuba ka koma ga Allah madaukakin sarki wa amana sannan suka yi imani wa amila salihan suka kuma yi nagartaccen aiki su ne Allah madaukakin sarki fa ulaika yadkhulun jannata wa la yuzlamuna shay'a irin waɗannan za a shigar da su aljanna ba kuma za a tauye musu komai ba ba za a zalunce su komai kankantar abu ba قال ابن عباس رضي الله عنه ببن صحابي حبر الأمة ترجمان القرآن yake cewa Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda Abdullahi dan Abbas wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kansa ya masa addu'a Allahumma allimhu ta'awil wa faqihu fid din Allah wannan matashi mai kokari anar da shi kuma sanar da shi fassara alqur'ani mai girma shi sa ake ce masa tarjumanul qur'an idan Abdullahi dan Abbas ya fassara to kowa kawai da kai yake eh saboda addu'ar malaka a gare shi tana bin sa za ku ga in dai fassara alqur'ani ce babu kaman makaranta Abdullahi dan Abbas duk tafsirin da kaje ka duba daga cikin tun daga kan tafsirin Ibn Jarir Tabari shine mafi girman tafsiri daga cikin tafsirai har zuwa kan na ƙasa-ƙasa na zamani zaka ga in dai suna tafsiri bil ma'asur ko kuma suna fassara ayar alqur'ani da maganganun sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai kaga sun cika tafsiran su da maganganun Abdullahi dan Abbas ko da irin maganganun almajiransa irin su Mujahid ibn Jabar irin su Ata ibn Abi Rabah da sauransu duk almajiran Abdullahi dan Abbas ne manya manyan mafassara alqur'ani in dai kana karanta tafsirin alqur'ani sai kaga sunayen su Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda to shi ne yake faɗa wajen ƙoƙarin fassara wannan ayar ce laisa ma'ana aba'uha laisa ma'ana aba'u tarakuha bil kulliya yace wannan ayar abin da take bayani ba ta nuna cewa tozarta sallar da suka yi sun bar sallar ne gaba ɗaya shine bayanin da ne mana ba wai abin da ake nufi sun bata gaba ɗaya ba a in aka ce mutum ya bar sallah gaba ɗaya to zancen canzawa zai ba wannan zancen ake ba amma abin da ake nufi anan sun tozarta ta ta hanyar rashin kiyaye lokacinta ko rashin kiyaye rukunanta da farillanta da sauran abin da yake da alaka da ita walakin akharuha malai ce sai dai abin da suke suna jinkirta ta ne an auqati ha game da lokacinta lokacin sallah zai zo yayi ya fita ba su tashi je sun yi sallah ba wannan maganar malai ya dauko ta ne a cikin tafsirin ibnu jarir at-tabari وقال سعيد بن المسيب وقال سعيد بن المسيب imamu tabi'ina rahimahullah ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai sa'id ibn al-musayyib Allah ya masa rahama yake cewa wannan ayar abin da take nufi shine huwa Allah yusalli zuhura shine mutum ba zai je sallar azhar ba hatta ya'ti al-asr har sai sallar asar ta zo ta riske shi azhar tana tayi ba uzurin bacci ba ba uzurin mantuwa ba haka kawai harkokinsa yake na duniya sai yin sallah har sai al'asar ta zo sun haɗu lokacin azhar ya fitan zai al'asar ta zo sannan sai ya haɗa su wala yusalli al'asara haka ba zai je yayi sallar al'asar ba ila al-maghrib sai ya ja ta sai ya kai ta magriba yana harkokinsa kawai wala yusalli al-maghriba ba zai kuma sallaci magriba ba ila al-isha sai ya ja ta ya haɗa ta da sallar isha'i wala yi sallar isha ilal fajar haka ita ma sallar isha ya ƙi sai yaushe sai sallar asubahi eh da yawa daga cikin mutane akwai wanda za ga zai je kawai kwanta bai yi sallar isha bai kwanta ya bacci ni ina mamaki irin wannan yadda za su iya bacci yanzu kai idan ka kwanta ba kai sallar isha ba anya za ka iya bacci baccin ba zai zo ba Allah baccin ba zai zo ba da wahala amma sai ka sai ka ji mutum ya ce wai ya mantawa bai sallar isha ba ya manta bai sallar isha'i ba idan ka tuntube shi lokacin da ake sallar isha din wani abin sai yake na duniya da abin da ka damu da shi ka sashi a cikin ranka ba a manta shi da wuri gaskiya Allah da abin da ka ka ce ka manta shi nan da nan to gaskiya baka ɗauke shi da mahimmancin da ya kamata ka ɗauke shi ba to haka za ka ga wasu sai ka gaba ba za su sallar asuba in suka yi sallar asubahi ta safe za su fita harkokinsu a je a faɗi nan a tashi nan a yi wannan a yi wannan duk sallar azahar la'asar magariba isha suna can suna harkokinsu wallah babu ruwansu da su wannan mai imani daga cikinsu e shekul islamin cikinsu shine idan ya zo kwanciya sai ya tattare su gaba ɗaya sai ya bugi e sai ya fara jero su fara jero su a ciki wannan fa mai imani ne a cikinsa amma wallahi wanda babu ruwansa babu ruwansa wanda kuma za ga in yi azhar to idan wani abu ya riske shi yana ana la'asar ba fa zai ba zai ci gaba da harkokinsa ne idan ya tashi magarba kuma ba ruwansa la'asar ɗin da bai ba zai yi magarba ne kawai ci gaba da harkokinsa kaga idan yi wannan ba zai waccan ba akwai irin waɗannan kuma yan uwa abin da zai baku mamaki shine ba wai ba wai a nesa nesa ba wallahi a cikin al'umma mu yan uwa akwai akwai wanda suke irin waɗannan abubuwan da yawa da yawa ko jiya jiyan nan wata wata ɗaliba ta ta rubuto min take tambaya ta da ƙarin bayani da Allah ya ya kamata ta yi ta je wani ƙauye ne take ban labari cewa wallahi malam ba sa sallah ta ce akwai wata mata ita dai wallahi tun da ta je kusan satin ta ɗaya bata ga ta yi sallah ba wallahi ta ce bata ga ta yi sallah ba za a tashi a je a yi sallah tana zaune na ce to kin ga aiki ya same ki kenan eh da'awa ta same ki dole sai kin musu da'awa kwarai da gaske eh tunda ke Allah alhamdulillah kin yi islamiya kina zuwa makaranta to dole ne sai kin faɗakar da su in sun fahimta alhamdulillah idan ba su fahimta dai ba su fahimta ba shikenan kin fita qalu ma'azratan ila rabbikum shine kawai kin fita Allah ya datar da mu Malam Sa'id ibn al-Musayyib yace wala yusalli al-fajr ila tulu'i shamsi haka nan zaka samu wani ba zai sallar asbahi ba asbahi ba sai rana ta fito yanzu akwai wanda in ka tambaye shi rabansa da ya shiga masallaci ya sallah tun azumin barafa da Allah ba haka bane Allah ina gaya muku wallahi tun azumin bara ba ruwansa da sallah asubahi idan kaga ya azumi sawar ne ya tashe shi yayi sallah ta asubahi to sawar ne ya tashe shi amma idan aka tattara azumin na 29 ko 30 aka gama to wannan ranar sallah ma ba sai da safe zai tashi ya sallah kuma dan musulmi ne sosai ya dan musulmi ne sosai ana musun addini ma sai ya sa maka baki sosai ya sai ya fi ka sani ba ruwansa da sallah asubahi sallar rana yake shi ba ruwansa malai ce faman mata wa huwa musirun ala hadhihi alhala malai sa'id yace duk wanda ya mutu yana mai dogewa yana mai ci gaba akan wannan halin walam yatub bai tuba ba wa'adahu Allah bi ghayyin to irin wannan Allah madaukakin sarki masa alƙawari da ghayyu sai malai ce wa huwa wadin shi gayyin nan da kaji an faɗa wani rami ne fi jahannama a cikin wutar jahannama ma'ana a cikin jahannama ma shi special waje ne bip ne na musamman na 'yan wuta in ji malam sa'id dan musayyib ya ce ba'idun ƙaruhu raminsa mai zurfi ne cancan nesa khabithun ta'amuhu sannan ɗanɗanan cikinsa abinda ake samu a cikinsa a ciki ya ce abu ne na mummuna na ƙazanta mara kyau Allah ya kiyaye mu da shiga gayu wa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace fi ayatin ukhra a cikin wata aya ta daban fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahuna wannan ayar kuma ayoyin guda biyu suna cikin suratul maun Allah subhanahu wata'ala ya ce fawailul lil musallina bone azaba shine wailun azaba ta tabbata lil musallina ga masu sallah eh lil musallina ga wanda suke sallah to amma ko wanda mai sallah ba ko wanda mai sallah ba idan ko wanda mai sallah ne ba sai a daina sallah ba kenan sai Allah ya ce allazina hum waɗanda irin masallata ne azaba ta tabbata a gare su su ne waɗanda an salatihim game da sallarsu Allah bai ce fi salatihim ba a cikin sallarsu a'a an salatihim game da sallarsu sahu na marafkana ne ga falallu ne babu ruwansu da yin sallah a lokacin da ya kamata babu ruwansu da yin sallah a lokacin da ya kamata wannan ɗaya ce daga cikin siffofin sallar munafakai kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisin sahihai da ya karanta wannan ayat sai ce tilka salatul munafiq ita kun ga irin wannan da Allah sallar da Allah ya faɗa allazina ma an salati misahuna to irin ta ce sallar munafikai da suke yi yajlisu yarqabu qursa shams zai zauna yana jiran ƙwallon rana ya yi jajajajen nan rana ta kusa faduwa ya ƙiye je ya sallah akan lokacinta har sai ta zo faduwa a ƙahon shaɗan tsakankanin ƙahon shaɗan kamar yadda annabi ya bayyana a cikin hadisi fa na qaraha arba'an sai ya tashi ya mata tsatsage irin tsatsagen kurciya yayi guda hudu sai annabi ya ce la yadhkurullaha fiha illa qalilan ba zai ambaci Allah maɗaukakin sarki a cikin sallar tasa ba sai ɗan kaɗan shi ne ba zai yi ta yadda ya kamata ba sallar munafakai kenan shi ne wanda Allah maɗaukakin sarki ce innal munafiqina yukhadi'una Allah ko wa huwa me khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu me kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila Allah ce muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wala ila haula Allah ce innal munafiqina lallai haqiqa munafikai yukhadi'una Allah su a ganin su a shashanci irin nasu a rashin basira irin tasu yukhadi'una Allah suna yaudarar Allah madaukakin sarki wa huwa khadi'uhum amma Allah madaukakin sarki yana mayar musu da martanin yaudarar su shine abinda malaman balaga suke cewa mushakala kun ga nan Allah maɗaukakin sarki ya ce yi khadi'una Allah wa huwa khadi'uhum Allah yana yaudara ne? Allah ba yaudara amma ana mayar musu martanin yaudarar da suke yi ne su a rashin wayan su ba gani suke suna yaudara Allah ba to sai Allah mai musu da martanin su ne suka yaudara amma abin da Allah maɗaukakin sarki ya musu menene mayar musu akai shine mushakala shine Allah maɗaukakin sarki ce wa idza qamu ila salati duk lokacin da suka tashi don yin sallah qamu kusala zaka ga sun tashi jikinsu babu kuzari yan uwa duk lokacin da kaga idan aka kira sallah gabanka yana faduwa ranka yana baci baka so to wallahi wannan siffa ce ta munafikai yan uwa sauri yi marmaza ka istighfari kai kokari ka raba kanka da wannan siffar siffa ce ta munafikai qamu kusala su tashi da jikinsu duk a kasalance yura'una nas kuma suna yin sallah ne dan mutane su gani dan kada a ce ba sa yin sallah sai Allah ce wala yadhkuruna Allah bi illa qalila ba sa yin ma ambatan Allah a cikin sallar sai dan kadan ma'ana ba sa cika sharadan sallan da rukunanta da abin da ya kamata sai dan kadan shi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga mana cewa afqalu salati ala almunafiqin min mafi nauyin sallah da munafiki ya kiki baya so wani salloli ne asuba da wuce da isha bai dalili saboda ana yin su a duhu yanzu akwai lantarki akwai kwai ko da duhu ka zo ko da rana ka zo duk za a ganka amma wancan lokacin fa babu to idan da daddare ne sai su doge sai su ki zuwa ai ba wanda zai ga ba su zo ba idan da isha ne a idan da asuba ne fa shi ma akwai ragowar duhu sai su zaunan su a gida su yi sallah amma a zarar la'asar magariba ba kowa yana kallon su ba to sai su fito wannan alamar sallar munafikai ke Allah madaukakin sarki mana tsari da munafunci amin mala yace ai ghafiluna anha abinda ake nufi da sahuna shi ghafiluna anha suna gafala game da yin sallar mutahawinuna biha suna wulakanta sallar wulakanta sallar eh sallah tsagen kurciya sallar ganin dama sai kaga abin mamaki mutanen mu yanzu abin takeici duk inda ake zuwa ai sallah minti 1 minti 2 mutane sun fi cika abin takeici inda za a je ai maka sallah yadda aka ga dama ana karatun alkur'ani kamar zuban markaɗe kawai alhamdulillah rabbil alamin ba haka kawai wai mutum wai shi abin da yake bukata wancan yana tsawaitawa wancan yana tsawaitawa me tsawaitawar a ciki shine za a karanta alkur'ani yadda ya kamata a yi ruku'u yadda ya kamata a sujada ya kamata shi an tsawaita masa amma irin wancan kuma zai je zauna a majalisi yana hira yana gulma ya awa biyu bai gaji ba ya zauna a gaban tv yana kallon bal ya awa biyu bai gaji ba ya je ya tsaya a filin kamfen ko na siyasa ana ihu ana ture shi yana turewa ya awa biyu ko uku bai gaji ba amma nan da yake gaban Allah ne duk sallar da ake inda ta farilla ce akwai sallar da ake wuce minti goma sha biyar amma wallahi bari in baku labari akwai masallacin da limamin ya musu sallah ya yi musu karatu mai tsayi da ya fito a cikin mamu aka samu zai mare shi wallahi wannan ina gaya muku wallahi ba ba tatsuniya bace da gaske ne ai ba na zo ku gane da sai an gaya muku masallacin wallahi ji hadda mari hadda mari wai mamu ne dan me zai musu dogo sallah kaga kaga liba ya kamata su dan fara ajiye abin duka su ma a kusa kenan wallahi akwai wulakantar da sallah amma in bar ku ji wani abu bari ku ji wani abu idan kuma harka ce ta samu shi idan harka ce ta samu misali sai nan dubu ɗari ake bayarwa nan dubu biyar ake bayarwa dan Allah ina mutum zai tafi idan a ce layi ake ya zaka ga layukan a ce ni alhamdulillah ina da kana'a bari in karɓi dubu biyar in tafiya ta to amma saboda wannan sallah ce kai ka san wannan sallah ce annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah annabi ya koyar da sallah kai ka san can nan ne ake sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba za ka je can ba saboda wai za ka daɗe me daɗewa shine minti biyar ko minti goma a lokacin da idan ka gama sallar kuma ina za ka je labari za ka je ka yi labari za ka je ka yi na ta zan tafi masallaci rannan sai na wasu 'yan ƙananan yara ne dudu dubu su fi shekara shida bakwai ba suna hira da ya ce zo mu tafi masallacin ya faɗi sunan masallacin mu zo mu tafi ce kai ba zan je ba wallahi daɗewa suke yi wallahi akan kunne na da yara ya ce wallahi ba zan je ba daɗewa suna zuwa kawai sai su gani kaga yara ne an sa musu an sa musu ra'ayin cewa ana dadewa a sallah amma ka kwatanta lokacin da aka fara sallah da ka tsaya ka halatto wa kanka a gaban Allah madaukakin sarki kake dan Allah wani irin dadi mutum zai ji abin ba kaɗan bane ka sawwara abin a cikin ranka yanzu barin baku ɗan ƙaramin misali a ce kawai shugaban kasa ya turo da private jet nashi an zo an dauke ka an kai an kai kafa da shugaban kasa ce kawai shugaban kasa yana so kawai ya ci abinci rana da kai ne dan Allah idan ka zauna ga lokacin da kuke cin abincin nan wannan irin dadi zaka rinka ji a ranka dan Allah shugaban kasar Najeriya fa kawai fa a ce ga ka ga ka abila kana cin abinci tare da shugaban kasa ya zaka rinka jinka idan ka da ungonku da ba sai labari ba ai a lokacin ma wanda zai gasa da kai sai ya shirya wannan fa shugaban ƙasa ne kawai kana jin daɗi kuna hira da shi kana jin alfahari dan Allah ya zaka ji a ce kana gaban ubangiji wai ha Allah Allah kai ha Allah Allah kake ka bar gaban ubangiji to in ka bar gaban ubangiji ka tafi gaban wa kenan dole dole mu gyara wa kama irin waɗannan abubuwa eh abin da bai kai ka ba duk abin da muke yi a duniya sai kaga sallah ta fi karanci sama da abubuwan da muke amma kuma ita sallah ita maka nawa babu ibada kuma da Allah maɗaukakin sarki ke ji da ita in ka ɗauke kalmar shahada wallahi kamar sallah babu duk wata ibada da kake ji in dai ba sallah ba ce to ƙasa take da sallah kalmar shahada guda biyu ita kaɗai ce suka bi sallah saboda ita abu ce da ita kake shiga addinin musulunci kuma sallah duka ta tattare waɗannan abubuwan lokacin da ake yin ikawa ba sai an yi kalmar shahada ba duk wani aiki da ka sani sallah ta tattare shi to amma tare da haka saboda shedan ya duba ya ga ita ce hanyar mu ta shiga aljanna sai rinka kokarin lalata mana ita mu kuma abin takeici sai mu rinka kokarin bashi dama muna taimaka masa Allah subhanahu wataala ya shirye da mu wa qala sa'id ibn abi wa qala sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu an samu asar daga sa'ad ibn abi waqqas Allah ƙara masa yarda yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam anil ladina hum an salatihim sahuna yace na tambayi annabi tsira da aminci sa'ar tabbata a gare shi game da waɗanda suke rabkana game da sallar su su wane ne ya rasulullah qala sai annabi yace huwa ta'khirul waqt shine jinkirta sallah abinda ake nufi shine jinkirta sallah game da lokacinta ai ta'khiru salah an waqtiha shine a jinkirta sallah daga lokacinta in aka ce lokacin sallah shine ka bari sai lokacin sallah ya fita dan in dai har lokacin sallah yana nan bai fita ba in kai sallah to sallah ka tayi eh sallah ka tayi sai dai an fi so kai sallah a cikin mutane a cikin jam'i yawwa hatta hadisin da yake cewa mafificiyar sallah shine sallah a farkon lokacinta bai inganta ba sallah a lokacinta shine hadisin da ya inganta sallah a lokacinta saboda haka mutum ya kware sallah a lokacinta amma idan mutum ya bari lokacin sallah ya fita to wannan wani abu ne daban na gaya muku ina ji a ɗaya daga cikin satuttukan da suka wuce cewa idan mutum ya bari sallah ta wuce haka kawai ba tare da wani uzuri ba fa zai rama ta ba fa ko ya rama ta Allah ba zai karba ba haka malamai suka faɗa kuma ba haka suka suka ga dama suka bushi isar suka faɗa ba a'a da ayoyi da hadisai da dalilai in dai mutum yana sane yin sallah har lokacin ta fita to ko ya fita me in dai haka ne me amfanin sa lokacin kenan inna salata kanat alal mu'minina me kitaban me mawqutan to me amfanin sa lokacin me amfanin sa lokacin malamai suka ce mutumin da yake yaƙi yake filin yaƙi an ce sai ya yi sallah idan lokacin ta kada ya bari ya fita mutumin da yake filin yaƙi wanda rai ne da mutuwa yanzu yanzu a iya harbo bindiga ko abu a kashe shi amma Allah ya ce idan lokacin sallah sai ya yi fa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum walitati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم مهلة واحدة wannan sallar fa yan'uwa akan sallar yaki kawai aka saukar da ita wannan ayar akan yadda za ka yi sallah an kana yaki aka saukar da ita a'a to ai sai a ce mai yaki ya bari ya gama yakin sai je yi sallah duk uzurinka a duniya ka kai mai yaki to an ce kada ya bari lokacin sallah sai yayi ka ga mun uzurin da zai kai zai kai wancan shi sa malam duk abin da kake kawai ka bar shi ka je kai sallah ka kyale shi ka je kai sallah kawai sallah ita ce take gaba da komai Allah ya samu dace malam yace sammahum musallina lakinnahum lamma tahawanu wa akharuha an waqatiha wa adahum biwailin wa huwa shiddatul azab malam yace Allah madaukin sarki ya ambace shi ya ambace su da musallina masu sallah lakinnahum sai dai su lamma tahawanu wa akharuha yayin da suka wulakanta sallah suka jinkirta ta an waqatiha game da lokacinta wa'adahum biwailin sai Allah madaukakin sarki musu alƙawari da azaba sai ce abinda ake nufi da wailun wa huwa shiddatul azab shine tsananin azaba wakila wasu malaman suka ce huwa wadin shi ma dai wailun suka ce shi ma dai wani rami ne fi jahannama a cikin wutar jahannama law suyirat fihi jibalud duniya inda za a tattaro duka duwatsun duniya duka a zuba a cikin wannan wadin a cikin wannan ramin na wutar jahannama lazabat min shiddati harri da cikin ankanin lokaci sun narke sun zama ruwa saboda tsananin bala'in zafin wannan ramin duk dutsunan duniya a sasa a cikin wannan ramin da sun narke nan take sun zama ruwa saboda zafin sa wa huwa maskanun wa huwa maskanu man yatahawnu bi sala' wannan wajen kuma shine gurbin zama shine masauki shine ɗakin wanda yake wulakanta sallah wa yu'akhiruha an waqatiha yake jinkirta ta game da lokacinta illa ay yatuba ila Allah ta'ala sai dai idan ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki wa yandama ala ma farrata yayi nadama game da abin da ya sakaci da shi ya wuce shi wa qala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya faɗa dai har yanzu game da masu wulaƙanta sallah fi ayatin ukhra a cikin wata aya ta daban yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah kada ku bari ‘ya'yayenku da dukiyoyinku su shagaltar da ku game da ambatan Allah sai Allah ce wa mayyaf zalika duk ko wanda ya saki ya aikata haka ‘ya'yansa ko dukiyarsa suka shagaltar da shi game da ambatan Allah fa'ula'ika humul khasiruna wancananka su ne asararru in ji Allah maɗaukakin sarki qala al-mufassiruna malai ce malaman tafsiri suka ce al-muradu bi zikrillahi abinda Allah yake nufi da ambatan Allah a wannan ayar da yace la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah abinda ake nufi da zikrillah fi hadhihi al-aya a cikin wannan ayar sai suka ce as-salawatul khams salloli guda biyar ma'ana kamar abinda Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku bari ‘ya'yanku da dukiyoyinku su shagaltar da ku game da sallolin nan guda biyar da ake a yini kada ku bari su shagaltar da ku game da sallolin da ake yi a yini famanish ta galabi malihi wanda ko duk ya sake ya shagala da dukiyarsa fi bai'ihi wa shira'i wajen siye da siyarwa wa ma'ishatihi wajen rayuwa wa bai'atihi da wajen sana'a bai'a shine sana'ar da mutum yake as-sina'a eh abinda mutum yake na sana'a wa auladihi da kuma ƴaƴayensa anis salati suka shagaltar da shi gamar sallah fi waqtiha akan lokacinta kana min al-khasirina Allah ya tabbatar irin wannan yana cikin asararru Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu wa haka za qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam malati haka nan fa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma ya gaya mana yace awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yawm al-qiyamati min amalihi farkon abin da za a yi wa bawa hisabi a kansa ranar tashin alkiyama game da ayyukansa as-salatu ita ce sallah fa in salahat idan sallah ta inganta ta gyaru komai nata ya kasance daidai faqad aflaha wa anjaha to wannan mutum ya rabauta ya dace Allah ya samu daga ciki amin wa in naqasat idan kuma aka samu tawaya a cikin sallar mutum annabi ce faqad khaba wa khasira ya tabe wannan ya ya tabe wannan hadisi imam al-baihaqi ya fitar da shi a cikin shu'ab al-iman al-sheikh muhammad nasiruddin al-albani ya inganta shi dan uwa farkon abin da Allah madaukakin sarki zai duba bangaren bangaren abin da ya shafi ibada ita ce sallah lokacin da muke bayani game da jini mun yi bayani akan wannan ko na ce farkon abin da mutum zai duba a bangaren ma'amala tsakanin mutum da mutum shine mai jini eh jini shi za a fara aunawa amma bangaren ibada tsakaninka da Allah mai za a auna sallah sallah idan sallah ta gyaru ka zo da ita yadda ya kamata to sauran aikin yan uwa ko duba shi ba za a yi ba wallahi ko kallon sa ba za a yi ba za a ce ku tafi da shi aljanna eh za a tafi da mutum aljanna amma idan aka yi rashin sa'a aka samu tawaya a can can kana wai wai wai nan kana sallah zuciyarka tana kasuwa zuciyarka tana kantin kwari tana kasuwar kurmi ka tafi kaza haka kana sallah amma zuciyarka tana tana wajen daban to kaga akwai tawaya a cikin sallarka dan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kowanne mai sallah yakan samu ladan sallarsa gurgurdan sallarsa wani 100% na sallarsa zai samu ladan sa duka wani kuma 90 zai samu Allah wani 80 wani 70 wani ma 10 wani kuma kawai ya sauke faralli ne Allah ya kiyaye to idan aka samu matsala a cikin sallar mutum sai Allah maɗaukakin sarki cikin rama sai ce ku duba gabawa na ko yana da nafilfilu a kawo a ƙara to in nafilfilin da kake rawati ba gairu rawati sallolin dare sallar sallar salatul awwabina irin sallar walha da sauransu to sai Allah maɗaukakin sarki ce a dudduba an kana da su sai a kawo sai a ciccike gibin sai a ciccige gibin idan gibin ya cika nan ma Allah madaukakin sarki zai ce akai ka aljanna ba sai an duba sauran ba amma idan aka yi rashin sa'a wa illa idan aka yi rashin sa'a sallah bata kai ba to fa komai sai an kawo kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce man nuqisal hisab uzziba duk wanda aka yi masa keke da keke aka yi masa bin diddigi a hisabinsa annabi ya ce wallahi sai an masa azaba akwai wanda zai sha yanzu dukkanin mu kowa ya kalli kansa a ce dukkan abubuwan mu sai an kawo Allah madaukakin sarki karfa mana asiri amma wallahi in aka ce komai namu sai an kawo wallahi babu wanda zai kai labari a cikin mu kowa ya sani ni na sani kai ka sani duk mun sani to ka kiyaye sallaka sai Allah madaukakin sarki ya kau da kai daga sauran abubuwa ka kiyaye sallaka haka al'amarin yake وقال الله تعالى mukhbiran an ashabil jahim anan zamu dakata insha Allah ta'ala ba sai mun shiga wannan arabi saboda akwai alƙawar da neman wancan satin game da kabira ta uku da muka wuce game da sihiri na ce mana insha Allah ta'ala zan gaya mana wasu daga cikin alamomin da ake gane matsafi da su ko amma kamin nan yan uwa shine lalle ya kamata kowane ɗaya daga cikin mu ya kare kansa ya kokarin kare iyalansa da gidansa da abin da ya shafi azkar zikirai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi yan uwa babu abin da zai baka kariya babu abin da zai kiyaye ka daga kambun baka daga sihiri daga aljanu daga muguntar masu mugunta daga hasada masu hasada wallahi sai waɗannan azkar ɗin wata laya wani guru wani ƙaho wani kau dabara wani kaza wallahi babu abin da zai maka amma waɗannan zikiran da annabi yake yi da yamma zikirin shiga gida zikirin fita daga gida zikirin kwanciya bacci zikirin tashi daga bacci shiga ban ɗaki fita daga ban ɗaki sa kaya cirewa duk wani motsi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cike yake da zikiri kuma alhamdulillah yan uwa duk waɗannan zikirin akwai su duka akwai su babu abin da ya rage maka kai sai ka samu ka karanta ka haddace ka rinka yin sa ba shikenan ba abin da ya kamata ka to wannan shine mafi girman kariya mafi girman kariya to mu sani yan uwa malami suka ce akwai wasu alamomi da duk mutumin da ka je wajensa domin neman magani ko wani abu idan abin ya same ka kaga ya fito maka da ɗaya daga cikinsu ko ya gaya maka ɗaya daga cikinsu ko ka ganta a tattare da shi to ka sani wannan boka ne kai sauri ka istighfari ka tashi ka ba wajensa sannan kuma kada ka ƙara komawa kada ka bari wannan ka ya koma daga ciki malamai suka ce akwai idan ka je wajen mutum ka ji ya tambaye ka meye sunanka meye sunan mahaifiyarka to wannan boka ne an fahimta yan uwa ba zai tambaye ka sunan babanka ba zai tambaye ka sunan babarka ne saboda akwai abin da suke lura da shi wajen wannan din wajen haɗa gafinsu e sunan mutum da sunan mahaifiyarsa duk mutumin da ka ja tambaye ka sunan mahaifiyarka to ka tashi gaba wajensa haka nan duk mutumin da ka ji ya ambace ya tambaye ka ka kawo wani afar na wani domin a haɗa masa magani da shi to shi ma wannan boka ne aka ce afar shine kamar hulan mutum a ce a kawo hulan mutum ko a kawo gashin kansa ko a kawo rigarsa ta ciki rigarsa ta ciki wacce take taɓa gumin jikinsa ko takalminsa ko ƙasar da ya taka ka kai masa ta wannan shi maboka ne ai sai kai sauri ka bar wajensa hakanan duk mutumin da kaje idan kaje wajensa zai maka magani yana karanta wasu abubuwa wanda baka fahimce su ba to shi ma wannan wallahi boka ne zaka ji ba larabci yake ba ba hausa yake ba ba turanci yake ba kawai yare ne haka zaka ji shi wasu alfaz ghairu mafhuma lafaza ne wanda ba za ka fahimce su ba idan ka ji irin wannan koda yana hada abin da karatun alkurani idan ya karanta alkurani wani lokaci sai kuma ya shigo da irin waɗannan abubuwan shi qur'anin kawai baddabami ake da shi ba saja ake yi da shi amma waɗannan kalmomin su ne tsafin su ne asirin to in ka ji irin waɗannan sai kai kokari ka guje shi haka nan duk mutumin da ka je ya baka wasu abubuwa ya ce ka je ka binne abu kaza a waje guda a waje kaza wannan ka je ka kona shi wannan ka je kai turaren wuta da shi wannan ka je kai kaza da shi wannan ka je kai kaza da shi irin waɗannan su ma ka guje shi eh ka guje shi ce ka je bakin inda ake girki daidai wajen murku ka haƙa ka binne wannan abin ka je waje kaza ka binne kaza ka je waje kaza ka binne kaza irin waɗannan abubuwan kai daga ji wannan ka san tsafi ne eh ana ta binne binne ana ta binne binne abu ne da ya yawa yin sosai da sosai shi sa lalle ne mai wata azkar kwarai da gaske lokacin da za a ji abin da baka sani ba baka sani ba wani ma lokacin lokacin da kai ka gama gidanka kai komai lokacin da za a je a yi maka jere da sauransu za a tabi da binnan a je a binne wallahi an binne ka an binne ka shikenan sai dai Allah madaukakin sarki ya tono ka haka nan duk mutumin da ka je wajensa kaga ya buƙaci ka kawo wasu irin wata dabba da wata siffa mu'ayyana zai kawo kaza mai kala iri kaza ko dan bunsuru mai kaza ko kaza da wata siffa mu'ayyana to shi ma wannan boka ne boka ne kwarai da gaske kuma suna nan suna ta cin kajin mutane wallahi suna ta cin kajin mutane kuma kun san matsalar ne irin waɗannan irin waɗannan abubuwan da ake yanka galibi wallahi wasu idan za a yanka ba ambatan sunan Allah shi aljanna da suke aiki da shi zai sharaɗanta masa haka kada ambaci sunan Allah lokacin da za a yanka wannan abu kaga kuma Allah madaukakin sarki yace wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alai kada ka ci duk abin da ba ambaci sunan Allah akan sa ba amma wallahi ina ga muku wasu daga cikin su ba su ambatan Allah sunan Allah suke abin nan su Allah ya samu dace wani lokaci za ka ga irin wannan jinin da suke amfani da shi suna amfani da shi ne wajen shafawa a inda mara lafiya yake da cuta ko abin da ya kama da haka wani jinin kuma za ku ga shi kaɗai ake bukata sai ku ga galibi irin wannan naman yankawa ake a soya a yi sadaka da shi ba haka ba ne su aljanun ba naman suke bukata ba jinin suke bukata saboda haka sai a yanka sai a soya sai a rinka rabawa yara to in ka san akwai irin waɗannan lalle ka hana yaranka zuwa karɓar irin wannan naman idan ba naman kirki bane kwarai da gaske kwarai Allah ya kiyaye sannan akwai wanda zaka je wajen sa kaga ya fara ambata maka wasu abubuwa daga cikin halayen da kake ciki shi ma wannan boka ne kuma sai ga ya dace na ga muku irin wannan kalabi ne akwai dan damfara akwai kuma wanda daga cikin aljanu sun bashi labari za a bashi labarin ka kai baka san shi maybe wani gari can ka tashi ka tafi amma sai ya ce maka ba kai ne dan gidan wani ba sana'a iri kaza kake yi jiya ma mataka kun yi rigima akan kaza kaza haka kuma in duk abin da ya ga maka gaske ne to kai daga zuma na aba sai ka tsaya a wajensa ba ya gaya masa shin wahayi ake masa to aka yi sani idan wata baiwa ne kai mai saba kai mai saba ka da ita dan kusa abin da ke cutar mu musamman iyayen mu da suke kara sai a ce ai baiwa ce da mutum to kai mai saba ka da baiwar me yasa sai shi me yasa to wannan shi maboka ne suka sauri ka tashi ka bar a wajensa wani ma za ka ji hatta abin da ya kawo ka zai faɗa maka bukata kaza ce take damunka da sauransu to shi ma wannan boka ne kada ka ruɗu da shi sannan duk mutumin da za ka ga musamman marasa lafiya mata sun je masa yana ƙoƙarin keɓancewa da su ko taɓa wani ɓangare na jikinsu to wannan shi ba boka ne kowane ne boka ne wannan bai kamata ka je wajensa ba bai kamata ba don haramun ne namiji ya keɓance da matar da ba mu masa ba haramun ne haramun ne ba da sunan magani ba ko da sunan menene a baran gaya muku hatta a likitanci na zamani likitanci na zamani idan za a yi wa mace aiki likita namiji ne zai mata to kamata ya ce akwai muharramanta a wajen idan ba muharramanta ya kasance akwai mace yar uwarta amma likita ya keɓance da mara lafiya daga shi sai ita wannan fa ba daidai bane abinda muke Allah ba daidai bane babu laifi idan aka rasa likita mace a samu likita namijin da zai wa mace aiki wannan babu yadda za a ka hana wannan larura ce to amma waya ba su yancin su keɓe to ballantana kuma wani boka sai ka samu mutum ya je ya samu wani ɗaki a can cikin ɗakinsa ko a soro me yasa ba zai rinka gaban matansa ba tsakanin ku da Allah ya zo gaban matansa ya rinka yi ku duk abin da ake suna kallo amma sai ya je saboda munafunci ya je samu can ɗaki can gefe ya rinka tara matan mutane kuma wai abin mamaki za ku ga idan wannan ta shiga sai a rafa kofa sai ta gama sai ta gama kuma sai ta fito sai wata ta shiga annabi ya ce babu yadda za a yi namiji da mace su keɓe su su biyu sai na uku ya kasance shaidani duk tsoron allanka duk yadda kake gani ka cika da imani wannan wannan in kai shi zaka samu kanka a cikin matsala Allah ya kiyaye mu dan uwa daga cikin wasu abubuwan da suke aikatawa za ku ga wani lokaci sukan umarci mara lafiya akan ko ya dakatar da wata wani nau'i na ibada tsawon wani lokaci ko kuma su ce masa kada ya taɓa ruwa adadin lokaci kaza kaga taɓa ruwa yana da alaƙa da alula ko kuma babu yadda za a ka yi taimama idan me idan akwai ruwa haka ne to amma sai ce kada ka taɓa ruwa kwana uku ka kada ka yi me kenan kada ka yi sallah ba sai an ce kada ka yi sallah ba wannan ɗaya daga cikin ayyukansu ne abubuwan suna da ɗan dama amma na ɗan rayo mana su ne mu ɗan kalle su mu fahimce su duk wanda ka gana da ɗaya daga cikin irin wannan ɗabi'un to lallai ka guje shi lallai ka guje shi ƴan uwa duk wanda Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da cutar aljanu ko aka yi masa sihiri to lallai tsaya ya nutsu ya sani sihiri da cutar aljanu kamar sauran cututtuka ne yadda ka san Allah na ɗora mutum ciwon kai zazzabi da sauransa kai ma haka ne kada ka damu babban abin da ya kamata shine ka mai da labarin ka zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ka ɗauki matakin da ya kamata akwai arruqiya ash-shar'iyya da ake karantawa malamai sun rubuta su da yawa musamman abin da ya shafi sihiri duk wanda aka yi wa sihiri ya samu ruwa mai kyau samu ruwa mai kyau idan zai iya samun ruwan sama ko ruwan zamzam za su fi saboda ruwan sam- ruwan sama yana da albarkar da sauran ruwa ba shi da shi an zalla mina sama'i ma'an tsahura wani zan Allah maɗaukakin sarki ce ma'an mubarakan ba haka bane ruwa ne mai albarka haka nan ruwan zamzam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ma'u zamzama lima shuri bala ruwan zamzam zai maka maganin duk abin da ka sha domin sa kaga suna da albarkar da sauran ruwa ba su da shi ko to sai ka kara bakinka a daidai ruwan sai ka karanta suratul fatiha daga farkon ta zuwa ƙarshe sannan ka karanta ayoyi guda biyar ɗin farkon suratul baqara zuwa muflihuna sannan ka karanta wattaba'u iya ƙarshen ta wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman sannan karanta ayat cikin suratul a'raf wa auhayna ila musa an alqi asak fa idha hiya talqaf ma ya'fikun فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين زوانا وزن سيكا كانت آية cikin سورة يونس فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله eh kaji abin da aka ce lalle Allah zai lalata shi zai bata shi shine inna Allah sayubtilu inna Allah la yuslihu amalal mufsidina wa yuhiqqu Allah al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimuna sannan sai ka gangara suratul taha wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u inna ma sana'u kaidu sahirin wala yaflihu sahiru haythu ata har abada boka ba zai taɓa rabauta ba in ji Allah maɗaukakin sarki sannan sai ka karanta suratul kafiruna qul ya ayyuhal kafiruna daga farkon ta zuwa ƙarshe ka karanta suratul ikhlas suratul falaq suratul nas sai ka dan tottofa a cikin ruwan sai a ba wanda aka wasihidin ya sha kuma yayi wanka babu laifi a samu magarya ganyen magarya danye a daddaka shi guda bakwai a sa a cikin ruwan a bashi yayi wanka ya rinka sha insha Allah ta'ala sai rin zai kare insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwa zamu dakata anan insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya na'am to ba matsala wannan a samu a samu wani wannan aiki idan aka samu aka rubuta aka baga sai a zo a rarraba yan uwa ko yawa inda za a samu wanda zai wannan aikin to da ya ya taimaka kwarai da gaske Allah ya samu dace wanda ya ce wai ana yin ana yin sihiri da itatuwa a a itatuwa ba ba a yin sihiri da su ana yin magani da itatuwa sai dai abin da yake faruwa shine wato ka fahimci wani abu shi boka inda aka ce boka ne yana irin waɗannan abubuwan na tsafe-tsafe ko itace ya ɗauka ya baka kaje wajensa ko ice ya ɗauka ya baka ka saba Allah maɗaukakin sarki a fahimta mujarradin zuwa wajen nasa ma fa aka hana fa ba wai abin da zai baka ba in dai boka ne ka tabbatar to ko da ganyen bishiya ganyen darbejiya zai ya goya baka yace je kai magani da shi haramun ne ka je wajensa ka je wajen mai itatuwan da shi baya bokanci amma in dai ka tabbata yana mix ne muna bara muna karuwa haramun ne haramun ne kwarai da gaske haramun ne bai halatta ba ɗan wannan fata an fahimta amma idan mutum magunguna yake barwa kai tsaye irin na itatuwa da sauransu babu wanda zai kore irin wannan magungunan in kaga ya san aikinsa ya iya sai ka je ka karɓa babu laifi Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله